أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih da take nan niyami a nijar muna muku gaisuwa ta addinin musulunci a duk inda kuke sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine zaman mu ko majalisin mu ko darasin mu na 204 kenan kamar yadda ƴan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab عن آيات الكتاب نا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين للتافي نبيكم للتافي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها نمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي تو آه إن شاء الله تعالى ذا متاشني آه واتو مسألة تا واتو دري آه تقوس كينن da tamanin wato da bakwai a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatuha a safha ko mu ce shafi ko page ko page na 301 a wannan taba'a wato da take a hannuna malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yusalli alaikum Allah shine yake muku salati ana cewa huwa yusalli alaikum a larabci ana iya cewa haka amma me yasa an ce huwa alladhi yusalli shi kadai yake muku salati domin irin salatin da Allah yake muku ba wanda zai yi muku irin shi kenan alhasr nan ana nuna cewa kamar hasr ne domin an kawo alladhi lil hasri kamar yadda malamai suke cewa wato a tak sha makance irin wannan salati babu irin shi suratul ahzab an gane ko kuma ana nufin Allah yana muku salati ba irin yadda yake ma annabi salati ba to ma'anahu abinda ake nufi yarhamukum Allah zai muku rahama wa yaghfir lakum Allah zai gafarta muku fama ma'ana qaulihi ta'ala to menene ma'anar da an ka ce fadar Allah subhanahu wata'ala kuma da ya ce wa mala'ikatuhu kenan Allah yana muku salati kuma da mala'ikunsa al-ahzab aya ta 43 war rahmatu ita ko rahma wal maghfira daga da gafara minhum daga mala'iku muhal abu ne wanda ba zai yiwa ba to ya anka kuma an ka hada su malam yace kulna zamu ce ju'ilu an sanya su likaunihim domin su mala'iku mustajibid da'wa suna karɓa mada'awa bin rahmati ta rahama wal maghfirati da gafara ka annahum kamar su dai fa'ilun rahma kamar dai su ne sun ka aikata wannan rahama din wal ko suka yi rahama din wal maghfira kamar kuma su ne suka yi gafara kenan suna mi wato suna karɓa ma wato wannan da'awa wanda ake mamuminai suna cewa amin amin wa nadhiruhu tamkar irin wannan qauluhum fadar su hayyaka Allah an gane ko Allah ya rayar da kai ai ahyaka Allah ai Allah ya rayar da kai wa abqaka kuma ya barka an gane ko ko ya barka a rayi kenan wa hayya zaidun amran zaidun ya rayar da wa hayya zaidun amran zaidun ya rayar da amrun ai da alahu na ana nufin yayi masa addu'a bi an yuhyihu Allah Allah ya rayar da shi ittikalan minhu domin shi ya dogara ne ala ijabati da'awati cewa sai Allah ya karba tunda in Allah bai karba ba ai abin ba zai yi ba wa mithluhu tamka irin wannan qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah wa mala'ikatahu haqiqa Allah da mala'iku yusalluna ala nabi suna salati ga annabi kenan in Allah ya salati su kuma suna cewa amin amin a wannan fassara shi abinda malam ya tafi akan sa suratul ahzab aya ta wato 50 wato da shida shine abinda wato malam wato ya kawo to amma idan muka duba ana abin da ya kamata mu fahimta shine cewa a'a zatin Allah daban a aqida mun sani zatin mala'iku daban kenan salatin Allah ya bambanta da salatin mala'iku ko da su su yi nasu salati ne su ce Allahumma salli ala Muhammad ko ku su ce amin amin duk dai nan ba a tantance ba ba dole bane sai wannan abu na biyu wanda ya kamata mu ƙara anan shine da an ka ce hayyaka Allah Allah ya rayar da kai wasu na ganin kuskure na malamai suke cewa to in dai kawai hayyaka Allah mutum ya ce bai yi niyyar wani abu kuma bai faɗi wani abu ba ya ƙara shi to ana iya cewa ya kuskure domin ko ka ce Allah ya rayar da mutum ko ka ce Allah ya kashe mutum in Allah ya niyyar raya shi raya shi zai yi in yin ya kashe shi zai kashe shi ma'ana sun ka ce in mutum zai ce ya ce hayyaka Allah ala ta'ati ko kuma hayyaka Allah amma sai ya kudurta cikin niyyarsa ko cikin zuciyarsa cewa abin da yake nufi ala ta'atihi ya shafi kenan Allah ya rayar da kai akan da'arsa kaga wannan abu ne wanda yake mai kyau to wannan shine to wannan shine abin da dai malamai wato suka kawo to abu na gaba wanda zamu iya karawa karkashin wannan mas'ala da malam ya kawo da an kace huwa alladhi yusalli alaikum Allah shi kadai ne kuma salati nan maudu'i ne wanda malamai suka ce ana iya ana iya bincike akan sa alladhina yusalli alaihim Allah subhanahu wataala wadanda Allah yake musu salati kaga dan ya faɗi yana ma mu'minne salati yana ma annabi sallallahu alaihi wa alihi salati duk da yake salatin ya bambanta wannan ya kamata mu fahimci wannan sannan kuma wa mala'ikatuhu mala'iku suna manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama salati sannan kuma suna yi wa muminai salati in kuna yin waɗansu ayyuka sai ka yi bincike allazina tusalli alaihimul mala'ika ka kawo wato nasoshi na ayoyi da hadisai na manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma game da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da fa'idodinsa ibnu al-qayyim rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ɗalibin shekul islam ibn taymiya yana littafi jala'ul afham fi salati wato ala khairil ana littafi ne wanda ya tattaro hadisai da suka nuna yadda ake ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati sannan kuma ya faɗi fa'idodi masu yawa na salati ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai so zai kuma cikin wannan littafi sai dai bai kawo hadisai ba na sahihul bukhari da muslim waɗanda kamar da malamai suka ce na salatin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu suka ce saboda shaharar su da ingancin su wasu suka ce a tana yawa yayi mantuwa ne domin shi dan adam ne kuma dan adam yana iya yin mantuwa to wannan aya inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi a aqida kaga ya nuna zatin Allah da zatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daban dan an hada su an cewa mala'ikatahu ba ana nufin Allah da mala'iku duka ɗaya bane domin zatin Allah daban zatin mala'iku daban yusalluna kinnan sai zamanto kenan kowanne salatin shi ya bambanta da wani dan kawai ya zo ya takuda ya ce kenan da mala'iku da Allah duka ɗaya ne wannan ba gaskiya bane sannan kuma akwai wata mas'ala da malamai suka fitar karkashin wannan mas'ala shine suna cewa Allahumma salli ala Muhammad to wasu wasu ce su Allahumma salli ala Muhammad sai su ƙara ya'un to ita ko wannan ya'un kamar ya'un ta'anisi ce shi ko Allah ba a sifanta shi da mace salli kamar yadda in mace ce sai a ce salli ala Muhammad kenan ta yi salati ga annabi izhabi ake ce ma mace izhab to kana ce salli wasu ka ce an ka ƙara ya'un an yi kuskure waɗansu suka ce malamai suka ce a'a nan ba ana nufin shi Allah mace bane kalima ce za a hankalta ba to cikin sunayen Allah akwai wanda adda ta'un sai sun ce wani lokacin ana cewa zatullahi ta'ala to ita wannan zatullahi ad-damir yana kuma nuna zuwa ga zatullahi kenan a lafazi ne na mu'annas zatu domin za ma'abuci muzakkar ne zatu kuma ma'abuciya an ka kawo ta'un na mace to salli sai da ya kuma zuwa ga zatu a ta fuskar lafazi ba ta fuskar wato ma'ana ba wannan ita ma mas'ala ce wadda malamai sun kawo ta don haka ya kamata ɗalibin ilimi ya yi bincike kwarai da gaske kuma mai so ya kuma cikin littattafan tafsiri zai ga bayanai kwarai da gaske kuma mutum zai iya kuma cikin at-tahrir wa tadwir karkashin wannan aya inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi zai ga bayanai da shi ma malam ya kawo da kuma sauran littattafan tafsiri wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta wato 888 malam yace fa in qila idan an kace qad fuhima za a an fahimta hakika tabbas min qaulihi ta'ala daga fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna arsalnaka shahidan Allah ce kina ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan ya kai annabi mun ka aiko ka ko muka turo ka shahidan kana mai shaida an gane ko wa mubashiran kana mai bushara kana mai shaida ga abin da yake gaskiya musamman littafan da suka gabata ka faɗi abin da yake gaskiya kai shaida akan shi na ƙarya kuma ka nuna ƙarya ne wa mubashiran kana mai bushara an gane ko ga waɗanda suka yi imani kuma waɗanda suka ƙi imani kai musu bisharar cewa in sun tuba Allah zai gafarta musu wa nadiran kana mai gargadi mai gargadin kafirai da wuta da azabar Allah ta duniya da ta lahira kuma ka gargadi mu'minai ka su yi sako sako da al'amarin Allah wa da'iyan ila Allah kana mai kira zuwa ga Allah suratul ahzab aya ta 45 kuma zuwa aya ta 46 yana kira ne zuwa ga Allah ba zuwa ga wani abu ba daga cikin wasu bukatoci na duniya malam yace to annahu ma'zunun lahu fi du'a ila Allah wannan yana nuna an yi manzo umurni da kira zuwa ga Allah ta'ala madaukakin sarki fama fa'idatu qawlihi to menene fa'idar bi iznihi da iznin Allah tunda an ce wada'iyan ila Allah mai kira ne zuwa ga Allah to ai ku ba a kira zuwa ga Allah sai da iznin Allah to me yasa an ka kara bi iznihi din malam yace qulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi nufi bi tashilihi da sauƙaƙewa ta ubangiji an gane ko wa taysirihi shi ma da sauƙaƙewa ina fata an fahimci domin tashil da larabci saukakewa taisirihi shi ma wato saukakewa duk dai na iya ba da ma'ana guda daya wato yaren hausa larabci yare ne mai wato yarwal kalmomi waƙila waɗansu sun kace ma'ana wa abinda ake nufi bi iznihi kenan bi amrihi da umarnin Allah la annaka tad'uhum min tilqa'i nafsika ba wai kana kiran su bane min tilqa'i nafsika daga karan kanka sai da umarnin Allah subhanahu wataala kenan nan al-izn ana nufin izini ne wato na al-iznul kauni izini na tafiyar da al'amurra to sai a ce bi tasiri da saukakewar Allah domin kiran in ba da saukakewar Allah ba abin ba zai tafi ba in kuma ana nufin bi iznihi da umarnin Allah izini wanga na shari'a to Allah ne ya umarni don shi yace yayi kira ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana da ayoyi da suka nuna ya ayyuhan nabi wa ya ayyuhal muddathir qum fa anzir kaga nan duk umarni ne Allah ya masa yayi da awa sai zamanto umarni na shari'a da kuma kenan da na shari'a da na kuma kauni duka sun haɗe tare domin yana kira ne da izinin Allah Allah ya bashi izini yace ya kira kuma da sauƙaƙewar ubangiji ne yace gabatar da wannan aiki yana da kyau mu fahimce su shi yasa wannan in izini ya zo kana iya duba shi shin izini shar'i ne ko kauni suna iya haduwa ko ba su iya haduwa kaga yanzu misali a cikin suratul baqara inda Allah ya ce masu sihiri wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idnillah ba su iya cutar da kowa da sihirin su sai da izinin Allah to ne izini kauni ake nufi ba shar'i ba domin Allah bai yi izini ba da ayi sihiri wato ta fuskar shari'a amma bi idnillahi ba da ai cutar ta samin wani dan adam sai da izinin Allah abinda Allah ya kaddara kaga wani lokaci suna iya haduwa wani lokaci suna iya rarrabuwa ya kamata dalibin ilimi ya fahimci wannan kaga misali a cikin suratu ali imran inda Allah ya ce wa laqad sadaqakumullahu wa'da id tahsunahum bi idni Allah ya yi muku ya saka muku alƙawari lokacin da kuke karkashe kafirai kira alƙawarin da Allah ya musu cewa za su karkashe kafirai a yakin Uhud bi idnihi da izinin Allah wasu kace bi idnihi nan izini ne wato kauni wato da sauƙaƙewa ta ubangiji kenan sha'ani na ubangiji sauƙaƙewa ta ubangiji wasu ka ce a bi iznihi da izinin Allah domin Allah ne ya umurni a yakin domin na shari'a kenan domin Allah subhanahu ta'ala ce waqtuluhum udhina lil ladina yuqataluna da izinin Allah ne akai to sai wasu malamai suka ce a dukkan guda biyu tare suke dama shi ya musu umurnin su yaki kuma shi ya sauƙaƙe musu don haka izinu shar'i da alkauni sun haɗi amma can cikin suratul baqara kauni ne ba shar'i ba don Allah bai yi izini ba a aikata mummunan abu inna Allah la ya'muru bil fahsha duk abin da ke mummuna Allah bai umuri da shi balle ta shirka da sihiri waɗanda suke kafirci ne karara wallahu ta'ala a'lam mas'alan mu ta gaba yan uwa musulmi sai mas'ala ta 889 malam yake cewa fa in kira idan an kace kaifa shabbaha Allah ta'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bis siraj ya akai Allah ya siffanta manzo sallallahu alaihi wasallam bis siraj da fitila duna shamsi ba da rana ba washamsu ita ko rana atammu ita an mafi cika wa akmalu an gane ko kuma ita an mafi cika to min atamma shine abin da ya cika wa akmalu kuma ce ta fitun batsa fi qaulihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala wa sirajan munira domin inda yace wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira shine as-siraj wanda yake fitila muniran mai haske suratul ahzab aya ta 46 malam yace kulna zamu ce qila an ce kina wadansu malamai sun ce innal murada abinda ake nufi bis siraj da fitila huna anan ashamsu rana ake nufi kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda yazo a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala waja'ala ash-shamsa siraja Allah ya sanya ranar ta mutu fitila mai haskake duniya kenan babban fitila kenan suratu nuh aya ta 16 wa qila wadansu malamai sun kace inna ma shubbiha bis-siraj abin da yasa an ka kamanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da fitila li'anna as-siraj domin ita fitila yatafarra'u wa yatawalladu minhum surjun domin shi asiraj fitila ya tafarra'u yana rarraba ya rassa kenan daga alfuru'u ne wa ya tawalladu yana haifafa minhu daga gare shi surujun wato wasu fitillu kenan la tu'addu waɗanda ba a iya lissafe su wala tufsa waɗanda ba za a iya lissafa su ba ma'ana hasken fitila abu ne wanda yake na yin rassa daban-daban in ka kunna fitila zaka ga haskenta yana rarrabuwa daban-daban bi khilafi shamsi sabanin hasken rana shi ko zai fuskanto duniya ne da tsari guda kenan sai sun ka dauki cewa dai fitila ake nufi amma saboda rarrabuwarsa haskensa mai rarraba ne ya shiga kowace al'umma ta duniya wadda aka turo shi zuwa gare ta kuma ya shiga kowane wuri kuma ya shiga kowane zamani wannabiyyu sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tafarra'a minhu ya rarraba daga gare shi ya samu kinan rassa bi wasitati irshadihi ta fuskar ko ta hanyar shiryarwa da yayi wa hidayatihi da bayanin da bayanan da yayi da bayanan da ya gabatar jami'al ulama'i dukkan malamai min aslihi tun daga zamaninsa tun da sahabbai musu malamai ne ana kiran su sahabbai saboda sun zauna tare da shi kuma malamai ne saboda suna da ilmi ila yawmina hadha min asrihi tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila yawmina hadha har zuwa ga ranar da muke cikin ta inji shi mallan wanda yake lokacin da yake rubuta wannan littafi hijira tana da shekara 668 to kenan in yanzu an ka ce ila yawmina hadha har zuwa ranar da mu ko muke yau hijira tana da shekara 1444 malam yace to wahallumma jar, jar, jarra haka ne al'amarin jarra ya gudana an gane ko wahallun majaran kenan haka ne al'amarin ya gudana ila yau milkiyamata zuwa ranar tashin alkiyama wakila waɗansu malamai suka ce a inda ma shabbaha hu bis siraj abin da yasa an ka sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da fitila ga annahu ba'athahu Allah ya turo shi fi zamanin a cikin wani zamani yushbihu al-laila yana kamanceceniya da dare bi zulumatil kufri da duffai na kafirci ko mu ce duffai na kafirci wal jahli da jahilci wad dalali da bata duhun yayi yawa to sai an ka samu fitila don ta zo ta haskaka to idan muka duba da yake ne wasu ce nan rana ake nufi wasu kace a fitila saboda haskanta abu ne wanda yake rarraba kuma dama duk wanda yake yin da'awa karkashin wato manzancin sa kenan daga gare shi ne ya samu wannan shine abinda wato malam wato ya kawo to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 890 malam yace fa in kila idan anka ce kaifa shabbahahu bis siraj ya akai aka sinfanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da as-siraj wato fitila duna sham'i ba wato candle ba wato wannan abin na mai bada haske mai kama da wato abin nan ana ce mishi candle ko buji da faransanci duna sham'i wa sham'u shi ko wannan sham'u candle kenan ko wuta mai kama da a ci balbal ta Hausa kenan ashrafu shi an mafi ɗaukaka wa nuruhu haskensa a tan musu ya fi cika wa akmalu shi ya fi tumbatsa tunda shi hasken shi babu wani madubi kawai kai tsaye na kinan ko ya fi cika malam yace kulna zamu ce qad sabaqa aljawabu an mithli hadha wato amsa ta gabata akan wannan fi qaulihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala masalu nurihi kamishkatin fiha misbah kinan da Allah ya kamanta nashi haske ma da hasken fitila balantana ma na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam ya bada amsa da amsoshi wato a cikin suratul nur aya ta 35 kinan mutum idan yana so zai iya komawa can a cikin suratul nur a aya wato ta 30 da wato biyar kenan sannan kuma a mas'ala ta wato 740 ina fata an fahimce ni domin nan tana yiwa an kamanta shi ne da ya ka kawo maganganu na malamai da bara ma kusan magana guda biyar ya kawo tana yiwa abin da ya sa daga ciki saboda shi hasken shi ya shafi dukkan halittu ne su ko na rana tana yiwa ya shafi wani bangare ne na duniya daga cikin abubuwan da an ka bayar na Allah subhanahu wataala kidan ba na manzo shi ma ya shafi dukkan duniya domin duk al'ummomin duniya hasken shi zai kai gare su na da'awa sabanin rana tana ba da haske ne a bangare a wani lokaci na duniya da dai sauran maganganun da ya kawo mai so zai koma a wannan mas'ala ta 740 cikin wani littafi a cikin suratul nur a aya ta 35 wannan na dan koma baya ne saboda bita mutum zai iya komawa don saboda ya samu wannan bayani to amma kafin mu je gaba akwai wani dan bayani da ya kamata mu kara a karkashin wannan nan Allah subhanahu wata'ala wato ya sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da siraj shine wato fitila ko mu ce ya sifanta shi da wato fitila mai tsananin haske to idan muka duba a cikin suratul sannan kuma munir mai haske idan muka duba wannan sifa ce wadda an sifanta rana da ita waje ala samsa siraja rana duk tsananin haskenta sai ba ta sirajan ina fata an fahimci shi kuma wata shi ma sai Allah ya siffanta shi da munir kenan da hasken rana da hasken wata duka sai an ka hada ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan buka duba a cikin suratul furqan Allah ya ce tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira in muka diba qira'a ta jamhur siraj na ana rufin ita rana domin siraji fitila mai tsananin haske amma a qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf wa surujan da kuma fitillu nan sai zaman ba rana ake nufi ba dukkan abubuwan da suke masu haske a sama manya-manyan taurari kenan wadannan da suke haske tare da rana amma sirajan nan in an karanta da qira'a ta jamhur sirajan rana ake nufi to anan ita rana an bata sirajan haskenta wata kuma an ce kamaran munira amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an ka bashi guda biyu wada'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan kuma munira aka bashi na rana kuma aka bashi na mi wato na wata kenan munir daga anara yuniru ne ya haskaka daga annuru ne kenan to kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gama mai guda biyu da hasken rana da hasken wata to da hasken rana da hasken wata wanne ne yafi hasken rana yafi yawa shi yasa ce huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an ko diya'an aw wata qira'a sannan kuma shi ko wal qamara nuran wata an ka bashi haske malamai suka ce akwai ijazi na alqur'ani hasken rana yana dauke da sinadari shi yasa yake mata diya'an haske ne mai dauke da sinadari wanda yake amfanin fata kuma yake amfanin wato itace da sauran abin suke a duniya ana iya samun makabashi amma shi wata sai an ka ce yana da nuran wal qamaru nuran saboda hasken wata bai dauke da sinadari na wanda za a samu rana a shi kaga qur'ani yayi bayanin system solar tun wancan lokaci wanda kuma kafin ma'ilmta su zo su gano wato wannan abin masu yin bincike to kaga ashe waɗannan hasken guda biyu da wancan hasken na rana mai ɗauke da sinadari da wancan hasken na wata duka waɗannan sifofin sai an ka haɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da su don a nuna maka hasken sa ya fi nasu gaba ɗaya kenan sai aka haɗa mishi guda biyu kamar yadda malamai suka yi bayanin wannan wallahu ta'ala a'lam to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta wato kenan ɗari takwas da tis'in wato da ɗai kenan a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha malam yace fa in qila idan an kace kaifa khassa ta'ala al-mu'minat ya akai Allah keɓance mu'minnai mata bi adam wujubil idda cewa idda bata wajaba gare su ba fi talaqi idan an ka sake su qabla al-masisi kafin a shafe su ma'ana kina kafin ai kwanciyar aure da su fi qawlihi ta'ala inda Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku da kuka imani idza nakahtumul mu'minat idan kun ka auri mata muminai sun matsallaktu muhunna sannan kuma kuka sake su an gane ko karshen ayar min qabli an tamassuhunna kafin ku shafe su na alrafin kafin ku kwanciyar aure da su ba shafa ta jiki ba fa malakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha babu wata idda wadda za su yi kenan shikenan an kai karshe malam yace ma'a anna hukmal kitabiyat kitabiyya tare cewa hukuncin mace ba kitabiya kirista kenan ko ba yahudiya wadda take akan wannan addini in musulmi ya aure ta kafin ya yi kwanciyar aure da ita sai sake ta kazalika aidan duk hukunci ɗaya ne to kuma yasa sai kawo almu'minat kaga kenan nan sai zama to sifa bata da mafhumi domin inda an kalli mu'minat sai ya zama to mu'minne kawai wannan mata mu'minne wannan ya shafa su ko ahlul kitabi ba mu'minne bane imanin su ba wanda ake itidali da shi ne ba ba a doka shi imani a cikin addinin musulunci malam yace to kulna zamu ce hada wannan kharaja makhrajal aghlabi a'a nan ya hita ne akan makhrajal aghlab kenan abin da yafi rinjayi wal aktharu da abin da yafi yawaita la takhsisin ba dan ayi takhsisin mumin ne bane ma'ana saboda galibin mumini yana auren mumina ne auren ahli kitabi abin wanda yake gittuwa wanda kuma yana buƙatar sharuɗa musamman a wannan zamani da yake in mutum ya je turai aure ta za ta iya rinjaye sa kuma ta kwace zuriyarsa ta mai da su kafirai wanda malamai da dama sun hada wato wannan duk da yake abu ne wanda asalin shi ba a cewa haramun ne amma suke cewa waɗansu ma sun tafi cewa haramun ne kwata kwata babu ahli kitabi a yanzu amma dai zance mafi inganci ko akwai su akwai sharuɗa da ya kamata a yi aiki da su idan ya zamanto wato macer ba ita bace domin a ƙasarsu ita ce ke da iko sai ta kwace mulkin gaba ɗaya na gidan kuma ta zamanto ta kafirtar da 'ya'ya kuma musulunci ba zai baka damar ka aure wato kafira ba saboda ka ƙara yawan kafirai a duniya wannan shine abin da wato malam ya kawo to amma a nan za mu ɗanyi wani tsokaci a ƙarƙashin wannan shine cewa wannan hukunci na idda kenan abubuwa da suna shiga cikin juna wato idda tana da nau'i daban-daban idda matar da mijinta ya mutu misali tana yin wata hudu ne da kwana goma asali a shari'a za ta yi shekara ɗaya wasu ka ce wajibi ne ta shekara ɗaya wasu ka ce a'a wato an shafe hukuncin aka maido shi wata hudu da kwana goma wasu ka ce a'a ba a shafe hukuncin an kai ba yanzu an ba su zaɓi ne aya wadda take cewa inda Allah subhanahu wataala ya ce walladina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra wato za su tsaya wata hudu da kwana goma waɗanda suka mutu suka bar mata sai kuma aya ta zo waccan wadda ta fara sauka walladina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim ko wasiyatan li azwajihim a wata qira'a mata'an ila al-ghayr mata'an ila al-hawl ghayr ikhraj kenan za su zama shekara daya to duk da yake a ka'idodin jerin ayoyin alkur'ani ayar da ta fara sauka ita ake sawa gaba da ta shafe ta zo baya amma sai malamai suka to ita wannan ta saba ayar da ta fara sauka ita aka mayar a baya ayar da ta zo daga baya sai ita aka mayar a gaba wajen karatu wannan yake nuna maka cewa tartibin sauka alkur'ani wani lokacin ba shi an ka hankalta ba ba tartibin qur'ani na daban ne wanda kuma malamai suna ganin duk karshen shekara jibrilu yana karatu tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma lokacin da alqur'ani ya ƙara sauka ya karanta shi aradahu marrataini kenan a wannan tartibi ne an kabar alqur'ani wanda sahabbai suka yi tartibin sa wannan ya kamata mu fahimci wannan to mace in mijinta ya mutu za ta yi wata hudu da kwana goma idda take nan farko shekara daya wasu ka ce an shafi ya kuma wata hudu kwana goma wasu ka ce a an ba ta zabi in tana so ta yi shekara daya magana ce ta malamai abu na biyu sai kuma malamai suke cewa to macen da ta tsufa ba ta ganin jiran haila in an sake ta nan kuma ba inda bata mutuwa ko kuma a'a macen da bata kai ganin jinin haila ba wanda yake nuna cewa shi mace ko bata ko bata girma ba ana iya daura mata aure ko bata balaga ba don Allah ya ce wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum matan da sun kai yanke kauna daga ganin haila daga cikin matan ku na musulmi kenan ko kuma matan da kuka aura tun da ku ahlul kitabi ne ko kuma nan ya ce min nisaikum saboda galibi kuna auren matan ku ne na mu'minne ba ahlul kitab ba in irtabtum in kun yi shakka ma'ana kafin ayat ta sauka in bu sun hukuncin ba nan ba ana nufin yanzu in sun yi shakka ba sai ana shakka ne kamar yadda wasu zahiriya suke cewa to in ba ai shakka ba yanzu ga Allah ya bayyana hukuncin to kuma wace shakka akwai fa iddatuhunna thalathatu ashhurin iddan matar da mata waɗanda sun ka yanke tsammanin ganin haila ba su da jini domin da jinin ne za a auna to za su yi za su yi wata uku wallahi lam yahidun da matan da bu su taɓa yin haila ba ai bu su kai inda za su yin haila ba kaga wannan nuna cewa ashe mace da bata balaga ma ana iya daura mata aure wanda suke cewa ai musulunci bai bayanin wannan ba kenan wallahi lam yahidna malamai suka ce an yi hasbu fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wata uku kenan idan an ka sake mace ba ta ganin haila saboda tsufa ko ko saboda yarinta bata kai ba wata uku za ta yi idan tana ganin jini to za a yi aiki da jini wata uku za a yi aiki da jini uku wasu sai wata uku a'a ba a ce wata uku ba jini uku aka ci domin mace za ta iya yin jini uku wani lokaci cikin wata nawa cikin wata biyu misali mutum ne sake mace fi tsohurin amma da shar'i ya sake ta a cikin tsarki wanda bai shafe ta a cikin shi ba bai kwanci aure da ita ba ya sake ta yau sai ta ga jini yau kaga tun daga nan ta ga jini daya to da jinin ya dauke cikin wata ɗai za ta iya ganin jini biyu wata na biyu sai ta ga jini biyu don haka a bar cewa wata uku ga matar da take tana ganin jini a'a jini uku ne domin yana yiwa yau ya sake ta sai bayan sati biyu za ta ganin jini kaga wannan lokaci ko kuma ya sake ta yau gobe ta fara ganin mi ta fara ganin jini yana da kyau mu fahimci wannan to sai kuma mas'ala ta gaba kenan mace mai ciki ita ko mace mai ciki iddata ta haihu ina fata an fahimce ni mace mai ciki iddata za ta haihu ne to kuma mace da idda biyu sun ka shigo mata abinda ake kira tadakhulul iddat iddodi ko tadakhulul iddat iddodi su shiga ciki idda ta shiga cikin wata misali mace ce mijinta ya sake ta mijinta ya sake ta yarinya ce karama za ta yi wata uku ko kuma tsohuwa ce wadda ba ta gani jini za ta yi wata uku ya sake ta ta yi wata ɗaya bayan ta yi wata ɗaya ko wata biyu sai mijinta ya mutu to yanzu ta dakulu da idan ba komawa baya za ta yi ba kinan sai ta ƙara wata biyu da kwana goma kinan sai zamanto ta cika wata hudu da kwana goma kamar yadda abinda malamai suke cewa ba sai ta koma ƙasa ba wannan shi ake kira tadakhulul wato iddat to idan kuma mace ce mai ciki sai malamai suke cewa ita kawai aihuwar ta za a hankalta ba domin yana yiwuwa misali mutum ya mutu ya bar mace da ciki na wata daya to yanzu an ce wata hudu da kwana goma za ta yi to in ta cika wata hudu da kwana goma to ai yanzu kuma tana dauke da ciki to haka nan bata yi ta idda ba nan ta ataddu bi aqsal ajalaini sai abin sai a bari sai ta haihu shi yasa malaman fiqh suke kawo wani lughs mace tana iya wato ta ƙare idda yau ta ci gado a yau ta yi wanka ga mijinta a yau matacce kuma a ɗaura mata aure a yau wai suna nufin mace ce wadda tana da ciki sai mijinta ya mutu ta je ta yi masa wanka misali tun da ya halatta mace ta mijinta wanka ta ƙare ta samu gadonta kawai bayan wannan da mace sai ta haihu tana haihuwa ta ƙare idda in akwai mai sosai a ɗaura masa aure amma ba kwanci aure zai yi ita bai haƙuri sai jini jini biki ya yanki kaga wannan shi ma sai mu fahimce shi to shi yasa masaloli na idda suna da rikici kwarai da gaske yana da kyau ɗaliban ilimi ai hattara wajen bada wato fatawa game da wato irin waɗannan iddodin sai mas'ala guda da ya kamata mu kawo ta to na an ce mace ita ko wadda an aure ta ba a shafe ta ba an ce ba a shafe ta ba a kai ta gidan ba domin idan an kai ta a gida ba a yarda mijin bai shafe ta ba in dai har an bar su tare in an samu halwa malamai suka ce ba a yarda ko don saboda mi don saboda mace da miji suna cikin daki an san ya shafe ta ko bai shafe ta ba wani dalili da an kai ta gidan kawai ana ɗaukar ya shafe ta ne to amma misali ba a kai ta ba sai sake ta fa malakum alaihin min iddatin ta tadunaha babu idda an gane ko to sannan kuma in an yanke mata sadaki an gane ko shikenan sai a miji ya raba ya bata abin nan in an yanke mata sadaki shikenan in kuma ba a yanke mata sadaki ba sai malamai suka ce to bata da wani sadaki domin akwai nikahu tafwid a daura aure a ce daga baya za a sanya sadaki to in ba a sanya sadakin ba kenan babu wani sadaki a kanta amma in an sanya sadaki rabi gare ta shi kuma miji na da rabi in ya ga dama shi ce yafi in ta ga dama ta ce ta yafi to yanzu nan ana zancen matar da an aure ta ba a shafe ta ba sai aka sake ta an ka ce ba ta da idda fa malakum alaihin min iddatin ta atadunha to sai malamai suka kawo wata mas'ala kadiba misali cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur mutum ne ya aure mace shikenan sai ya sake ta bayan ya sake ta tana idda to kuma sai ya dawo da ita to da ya dawo da ita ko bai kwanci aure da ita ba sai ya sake ta shin za ta gina ne akan wancan na farko tunda bai shafe ta ba a ciki ko ko a'a sabuwar idda za ta saki to nan ne malamai suke suna tattauna akan wannan domin shi ma sun matsallaktumuhunna min qabli an tamassuhunna ni gashi ita bambancin ta da waccan an aure ta ba a kai ta ba amma ita wannan ya aure ta an kai ta sun yi zaman aure ya sake ta tana cikin idda ya dawo da ita amma kuma bai shafe ta ba kuma sai ya sake ta shin ginawa za ta yi koko za ta ci gaba waɗansu malamai suka ce za ta koma baya ta koma ƙasa waɗansu malamai suka ce a'a za ta ɗora ni akan wato saki wancan akwai maganganu na malamai akan wannan mas'ala amma zancen da malamai suka fi ɗauka in dai har ya sake ta tana cikin idda ya dawo da ita kuma sai sake sakin ta sun kace kawai za ta yi bina'i ne akan wancan saboda galibi waɗansu suna irin wannan saboda su ɓata ma mace da lokaci alhali ba sa so su riƙe ta a lokacin jahiliya namiji ya saki mace sai ta yi kusan ƙara idda ya dawo ta sake ta sannan Allah ya ce a'a talaqu marratan saki biyu ne wanda kake da izinin ka dawo da mace sannan kuma ce fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd in ya sake ta saki na uku to ba ta halatta gare shi sai ta aure wani namiji kaga daga nan sai aka ba mata yancin su masu zancen yancin mata to amma anan wani kuma zai dauki wannan hanya ce ta cutar da mace ko da a lokacin musulunci ne sai ya saki mace sai ta yi jini dai ta yi jini biyu sai ce ya dawo da ita in ya ce ya dawo da ita yanzu ana nan ana nan kuma kawai sai ya sake ta ya ce kuma ya sake ta kaga ya sake kara mata lokaci to zai ce ya sake ta yanzu abin da ke so ta sake komawa baya ta sake azawa to sai malamai suka ce in bai shafe ta ba bai yi kwanci aure da ita ba kawai za ta yi bina ili akan wancan domin wannan kamar wani nau'i ne na dubara na son kara bata lokaci kuma Allah subhanahu wataala ce wala tumsikuhunna diraran lita'tadu kakkuri mata don cutar da su don ta'addanci Allah ce wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsa duk wanda ya wannan ya cutar da kanshi domin sakamakon abin zai koma ne akan shi ina fata an fahimce ni to wannan dai na dan tsakaro ne daga cikin bayanai na idda dalibin ilimi zai tafi zuwa ga wannan kuma akwai wata mas'ala da malamai suke kawo a karshe wadda ita nake son in kare da ita kafin mu je gaba cikin bayanin mu shine cewa shin namiji na idda ko bai idda waɗansu malamai sun tafi cewa kamar a shar'ance ba a cewa namiji na idda amma akwai lokacin da namiji zai iya shiga cikin idda shine mutumin da yake da mata hudu sai su saki daya to yanzu ya za a yi sai malamai su to in ya saki daya to a nan in wacce bata kare idda ba ai matsayin mata hudu gare shi sai dai in ya zama to saki na uku ne misali in saki na uku ne ai ba zancen ta dawo gare shi amma in saki na ɗaya ne ko na biyu to ai bata kare idda ba shi bai da izinin kara aure domin zai zama to kamar mata wato biyar ne yake tare da su waɗansu sun kawo wato wato wannan mas'ala din akwai dai maganganu al-ghaz al-fiqhiyya da malamai suke kawowa yana da kyau ɗalibin ilimi ya rinka wato bincike kan irin wato waɗannan mas'alolin wallahu ta'ala a'lam to mas'ala ta gaba da zamu kara sai mas'ala wato ta 892 malam yace fa in qila idan an kace kaifa afrada subhanahu al'am ya an kai Allah ya kawo sunan baffa wan mahaifi ko kanin mahaifi afrada ya kawo shi a matsayin mufradi daya wa jama' al'ammat amma da ya kawo yar mahaifi ko kanwar mahaifi al'ammat kenan mata sai ya kawo su jam'i wa afrada al-khal al-khal wato wan mahaifiya ko kanin mahaifiya sai kawo shi mutsayin mufradi a daya wa jama alkhalat amma alkhalat yannan mahaifiya ko kannan mahaifiya mata kenan sai kawo su jam'i fi qaulihi ta'ala inda wato Allah subhanahu ta'ala ya ce wa banati ammika inda Allah ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayk wa banati ammika kaga dace banati ƴaƴan ammika baffanka bai ce a amamika ba wa banati ammatika da ƴaƴan ammat kaga ne sai kawo ammat ya kawo shi jami'i bai ce wa banati ammatika ba ƴaƴan wato yannan mahaifinka ko kannan mahaifinka wa banati khalika da ƴaƴan khal in an ce khal shine wan mahaifiya ko kannan mahaifiya an halatta mishi waɗannan wa banati khalatika da ƴaƴan wato yan mahaifiyarka mata ko yannan mahaifiyarka wanda suke mata ba maza ba to me yasa an ka kawo am a matsayin mufrad amma ta jam'i khal mufrad dai kenan khalat an ka kawo shi jam'i ba a ce khalatika ba kuma ba a ce amatika ba malam yace kulna za mu ce li'anna al'am domin shi suna na ammi an gane ko wan mahaifi ko kanin mahaifi ismun suna ne ala waznil masdar ya zo akan wazani na masdar an gane ko a cikin yaren larabci allazi huwa ad-damm wanda yana nufin damm taro abu in an ce amma mashe a ya haɗe shi ya game shi wa nahwuhu da kama da kama da abin da yake kama da haka na ma'anar wato tarewa kenan wa kadha al-khalu shi ma kalma ta al-khalu ala wazni al-qal ta zo ne akan wazni na alqal alqal shine kaman magana domin qala asalin shi fi'li madhi ne amma an ƙara al-alif wallahi sai ya koma suna an gane ko alqil wal qal ce ce ku ce wa nahwihi da abin da ya kama da haka to in yazo akan wannan wazani fa yastawi fihi al-mufrad to da daya zai dace kina a cikin magana in an kawo shi a matsayin dai wat tafniya ko kuma a kawo shi ana nufin biyu wal jam'i ko ko a kawo shi ana nufin uku bi khilafil amma sabanin kalma ta amma wato yan mahaifi ko kanin mahaifi wal khala da kuma yan mahaifiya da kanwar mahaifiya wa nadhiruhu tamkar irin wannan qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah ce innal ladhina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allah ala qulubihim Allah ya yumki akan zukatan su ma'ana ya sanya rufi kenan yumkiwa fasara ce ta zaure wa ala sam'ihim kuma akan jin su Allah ya sanya rufi wa ala absarihim kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya rufi akan wato ganin su kaga nan qulub sai kashi jam'i saboda suna ne qalbu qulub basar gani absar suna ne amma sam'ihim bai ce asma'ihim ba saboda asalin as-sam'u masdar ne kidan ba a bukatar sai an ce asma' in an hankalta ba asalin shi kawai sai a bar shi a matsayin guda sai dai a ce sam'ihim jinsu duk da yake an san jinsu ba guda bane kinan jinsin jinsu kowa sai a rarraba a bashi nashi wannan shi dai ne wato abinda wato malam ya kawo a karkashin wato wannan mas'ala wanda kuma sun ce ji abinda yasa ake kawo shi mufrad a cikin alkur'ani saboda ji na mutane duk ɗai da wanda yake jin ka yana gaban ka da wanda yake bayan ka da wanda yake dama da kai da hagu shi yasa kira shi sam'u basar kuma wanda yake ganin ka ta daban gaban ka wanda yake fuskantar fuskar ka yadda yake ganin ka ba yadda wanda yake bayan ka yake ganin ka ba haka wanda yake dama da kai ba yadda wanda yake hagu da kai ba yake ganin ka kina sai an ka bambanta wajen al-absar suna dai faɗar maganganu daban-daban akwai hikimomi da suka faɗa karkashin wannan mai so zai koma cikin littattafai zai iya ganin irin waɗannan hikimomin da kuma abubuwa da malamai suke faɗa cikin at-tahrir wa tanwir a cikin suratul abin nan suratul yunus wajen wa minhum man yastami'una ilayk zaka ya kawo wannan bayani Sheikh Abdul Latif Shuwairif a cikin at-tadribat al-lughawiyya in ba manta ba a cikin wato mujalladi na hudu ya kawo irin wannan bayani da sauransu dai malamai ko mu ce juz'i na hudu afwan ya kawo wannan bayani da kuma sauran littattafai na balaga ta alqur'ani zaka ga suna bayani akan irin wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam to mas'alan mu ta gaba ƴan uwa musulmi sai wato matsala ta 140 wato da shida a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi inna ahlalna laka azwajaka mu ne mun ka halatta maka matanka al-aya suratul ahzab aya ta 50 malam yace yazharu wannan yana bayyana wannan bayanin wannan aya da halacci yana bayyana ta'aruduhu cin karonsa ma'a qaulihi da fadar Allah la yahillu lakan nisa'u min ba'd mata bus halatta da kai ba bayan haka suratul ahzab aya ta 52 malam yace to wal jawabu amsa anna qawluhu fadar Allah subhanahu wa ta'ala la yahillu lakan nisa'u ko la tahillu lakan nisa'u a qira'ata abu amr ibn ala da yaqub ya kanta la tahillu lakan nisa'u domin lafazina an nisa'u na mata ne sai an kace la tahillu la yahillu kuma an kalli lafazi ne wanda yake wato yuzakkar wa yu'annas jam'i ne ana iya tazkiri shi da ta'anisin shi wa qala niswatun ba a ce wa qalat niswatun ba wa qala niswatun fil madina malam yace to wal jawabu amsa anna qawluhu fadar Allah subhanahu wa ta'ala la yahillu laka nisa mata ba za su halatta gare ka ba mansukhun an shafe shi bi qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna ahlalna laka azwajaka bun halatta maka matanka ina fata an finci ne kenan ayar da ta ce la ya hillu laka nisa an shafe ta da inna ahalla laka sai ya zamanto da an yi haramci daga baya an kai halacci malam yace wa qad qaddamna mun gabatas fi suratul baqara a cikin suratul baqara annahu cewa shi ahadul mawdi'aini wannan shine daga cikin wurare guda biyu allazaini waɗanda suke biyu tilo guda biyu fil mushafi a cikin qur'ani nasihuhuma wanda ya shafe hukunci qabla mansukhihima ya zo gaban wanda an ka shafi an gane ko wanda ya shafi ya zo gaban wanda an ka shafi li taqaddumihi fi tartibil mushaf saboda ya gabace shi a cikin tartibi na alqur'ani ba na sauka ba domin wanda ya shafi shi zai zo baya wanda an ka shafe shi zai zo gaba amma cikin tartibin qur'ani sai an ka samu waɗansu ayoyi guda biyu an gane ko waɗanda sun ka shafen su aka sa gaba waɗanda aka shafe sai aka sanya su baya wajen tartibin alqur'ani ma'a ta'akhurihi fin nuzuli ba tare da cewa wancan yayi jinkiri shi ya zo ƙarshe kenan wanda ya shafe shi ya zo ƙarshe wajen sauka alal qawli bidhalika akan waɗanda malaman da sun ka tafi akan haka kenan mallan ya nuna maka cewa ba magana guda bace akwai malaman da sun ka tafi akan wannan malam yace waqila waɗansu malamai sun ka ce al'ayatun nasikhatu laha ayar da ta shafi waccan aya ta haramci wadda ta ce la yahillu lakan nisa ko la tahillu lakan nisa a qira'ata Abu Amr da kuma Yaqub hiya qawluhu ta'ala ita ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala turji man tasha'u minhunna an gane ko kenan kana iya jinkirtar da wanda ta so daga cikin su wa tu'wi ilayka man tasha kana iya taruwa na ana zancin wajen rabon ban kwana ne in ya gada ma ya kwana duk inda yake so Allah ya bashi zabi wanda suna ganin a'a yana iya wato sakin wanda yake so kuma ya aure wanda yake so kenan sai zama to jinkirtawa kenan kamar saki ne wato taruwa wanda ya gada ma wanda yake son ya aura ko kuma ya jinkirta ya batta ba sai ya kwana a ɗakin ta ba kuma yana da izinin ya wato ƙara aure shine wato uwi ilaika kenan sai zama to ita ce ta shafi la yahillu lakan nisa ko la tahillu lakan nisa malam yace wa qala ba'd ulama sashen malamai yace hiya muhkamatun ayat tana nan wa alaihi malam yace to akan wannan ra'ayi fal ma'ana abinda ake nufi la yahillu lakan nisa'u min ba'du mata ba za su halatta gare ka ba auren mata kenan bayan haka al ahzab aya ta 52 ay min ba'din nisa'il lati bayan mata waɗanda ahallahunna Allahu laka waɗanda Allah ya halatta maka fi qaulihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala inna ahlalna laka azwajaka kenan sai zamanto mu mun ka halatta maka matanka kenan fatakunu aya sai aya ta kasance wadda Allah ce la yahillu lakan nisa'u bai halatta ba gare ka mata muharrimatun ta haramta ma lam yadkhul fi ayati abinda bai shiga cikin ayat inna ahlalna laka azwajaka ba kenan banda inna ahlalna laka azwajaka waɗanda anka ce an halatta din nan to la yahillu lakan nisa'u min ba'du bayan waɗanda anka faɗi cikin wancan aya babu wanda ya halatta gare ka kalkitabiyat kamar mata na alkitabiyat na ahlul kitabi kenan kristoci da yahudawa wal mushrikat da mushrikai waɗanda suke mu akan addinin maguzanci da arnanci wal badawiyat da kuma matan ƙauye ina fata an fahimci ni tunda nan ba cikin waccan aya ba a faɗi matan ƙauye ba ba dan rena matan ƙauye ba don inna akramakum indallahi atqakum malin yace to alal qawli bidhalika fihinna akan waɗanda sun ka fassara da cewa haka ake nufi an gane ko wa banatil ammi ƴaƴan baffa an gane ko wan mahaifi ko kanin mahaifi wa wal ammati da kuma ƴaƴan yannan mahaifi mata kenan da kannan mahaifi mata wa banatil wa banatil khali da ƴaƴan yan mahaifiya wan mahaifiya da kanin mahaifiya wal khalati da wato ƴaƴan yannan mahaifiya mata da kannan mahaifiya mata wancan kuma maza ne al khalu allati lam yuhajirna ma'ahu waɗanda ba su yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba alal qawli bidhalika fihin aidan malam yace akan wanda sun tafi cewa waɗanda ba su yi hijira tare da shi ba su ma an haramta su duk da yake kun sun ce allati hajarna ma'aka kawai an kawo shi ne don a nuna ba su yi hijira tare da shi ba ba su samu wannan sharaf ba amma ba don yana nuna an haramta su ba duk dai malam yana ta nuna maka bayanai ne na malamai sai ka koma cikin littattafai kaga duk abinda malamai suka yi bayani amana ce ta ilimi malam yace wal qawlu fada bi adamin naskhi cewa ba a shafe hukuncin wannan aya ba cewa halaccin yana nan qala bihi ubay ibn ka'ab ubay dan ka'ab ya kawo wannan bayani ya tai akan wannan ra'ayi an gane ko ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa mujahid da kuma mujahid wanda yana risin tabi'i na manyan manyan ɗalibai ne na ibnu abbas fi riwayatin anhu wata riwaya da aka yi daga gare shi ya tafi akan wannan ra'ayi wa ikrima da ikrima wa dhahak da dhahak fi riwayatin a wata riwaya wadda an kayo an kayo kinan mala yanno maka ba ra'ayi guda gare shi ba wa abu razin da abu razin fi riwayatin anhu shi ma wata riwaya kinan ya nuna ba riwaya guda aka yi gare shi ba wa abu salih da abu salih wal hasan da hasan wa qatada da qatada fi riwayatin aw ta riwaya kinan ya nuna maka nan ma ba ra'ayi ba ra'ayi ɗaya ne gare shi ba akan wannan aya wasuddi da imam suddi wa ghairuhum da waninsu kama naqalahu anhum ibn kathir kama yadda ibn kathir ya yi riwaya gare su wa ghairuhu da wani ma ibn kathir kaga nan yace wa ghairuhu da wani sa duk mallamin da zai shigo wa malamin tafsiri wanda ya rawaito wannan da gare su kuma ba malamin tafsiri ba almuhimmu dai ya shiga cikin ghairuhu wa ikhtara adaman naskhi wanda ya zaɓi cewa ba a shafe hukuncin wannan aya ba ibnu jarir ibnu jarir tabari wa abu hayyan da abu hayyan kaga mas'ala ta ilimi a ilmance a kawo maka magabata ba dan ba dan malam ya kawo magabata ba yake nuna bai bincike ba a'a kawo ma magabatan ya nuna cewa yayi karatu yayi bincike kan wannan mas'ala to wallazi yadhharu lana malam yace abin da yake bayyana gare mu annal qawl bin nasakh arjahu tare da cewa jibudu ya kawo dan yace to shi abin da ya bayyana gare shi cewa an shafe hukuncin shi ya firin jayi walaysa almurajjihu lidhalika indana walaysa almurajjihu abin da ya samu kai rijayi lidhalika ga wannan indana a wajenmu annahu qawlu jama'atin min as-sahaba ba dan wata magana ce ta sahabbai ba mun ba adahum da wajensu an gane ko domin daga cikin waɗanda su ma sun ka faɗi cewa an shafe minhum aliyu akwai aliyu ibn abi talib radiyallahu anhu wa sahabati ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ibn abbas da ibn abbas wa anas da anas wa ghayruhum malam yace walakin al murajjihu lahu kenan da wani su walakin al murajjihu kenan yana nuna ba su kadai bane akwai wadansu walakin al murajjiha lahu abin da ya samu munkarin jihar da cewa an shafe hukuncin indana a wajen mu annahu qawlu a'lamun nas bil mas'ala fadar wanda ya fi kowa sanin wannan mas'ala a'ani malam yace abinda nake nufi azwajuhu sallallahu alaihi wasallam matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam li'anna hilliyata ghairihinna domin halaccin waninsu min ad-darrati na daga kishiyoyi da ke su malamai sun ce bai dace a ce darrata ba domin daga ad-darru na cutarwa a ce dai wato as-sawahib kenan domin ana kiran mace sahiba domin halaccin waɗansu mata waɗanda ba su ba wa adamaha da rashin samun halaccin la yujadu man huwa ashaddu ihtimaman biha ba za a samu wanda yafi muhimmantuwa da wannan maudu'i ba min hunna daga gare su fa hunna sawahibatul qissa domin su amma abuta qissa ma'ana su ne ma abuta al'amari domin sanin ya kamata a ƙara musu ko ba za a ƙara musu ba saboda kishi ai su kowa cancanta su sanin haka ko busan haka ba malam yace wa qad taqarrara ya tabbata fi ilmi al-usuli a cikin ilmin usulul fiqh anna sahibal qissa ma'abucin kissa yuqaddamu ala ghairihi ana gabatar da shi akan waninsa walidhalika qaddama ulama'u dan haka ne malamai suka gabatar da riwayata maimuna riwaya ta maimuna matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa abi rafi' da abu rafi' annahu sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha ya aureta wa huwa halalun ma'ana baya cikin aikin harami na aikin haji ala riwayat ibn abbas an karin jayar da ita akan riwaya ta ibnu abbas al-muttafaqi alaiha duk da yake ta zo cikin sahih al-bukhari da muslim annahu tazawwajaha muhriman cewa ya aure ta yana cikin harama li anna maimunata domin ita maimuna sahibatul qissa ma'abucin qissa ce wa abu rafi shi ko abu rafi safirun fiha shine dan aike a cikin wannan qissa din kuma saboda mi saboda shi ibnu abbas ko da an ce imamu bukhari da muslim sun ruwaito ana gabatar da riwaya ta bukhari da muslim saboda iya abinda abin zai nuna ingancin sanadin zuwa ga ibnu abbas to shi kenan to amma iliminsa game da wannan al'amarin shi ko wannan ta fuskar sanadi ta fuskar ma'ana ita mai muna ita ce mai auren shi kuma abu rafi shi ne kuma wanda an ka tura kenan sun fi ibnu abbas sanin wato wannan kissa duk da yake da an ka ce ta zawaja hawa huwa muhrim wasu ka ce a muhrim na ana nufin ba ana nufin ba kenan yayi harama da aikin haji ma'ana ya shiga cikin harami ne ko kuma sun ka ce ya shiga cikin lokacin wato yin aikin haji din ne waɗansu sun tafi akan haka sai sun ka ce babu ma ta'arud a cikin wannan malam yace to fa idza alimta zalika idan ka fahimci wannan fa alam ka sani anna mimman qala bin nasxi daga cikin wanda sun ce an shafe wannan hukuncin wannan aya ummul mu'minina uwar mu'minai aisha radhiyallahu anha wa an ummahatil mu'minina ajma'in wa alis sahabati ajma'in wattabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin qalat tace ma mata sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai mutu ba hatta a halallahu lahun nisa sai da Allah halatta mishi mata kenan ta nuna cewa an haramta kuma an ka halatta mishi wa ummul mu'minina kuma da uwar mu'minnai ummu umma salama ummu salama radiyallahu anha wa an ummahatil mu'minin wa an sahabati ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin ita ma qalat tacci lam ya mutu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai mutu ba hatta ahallallahu lahu har sai da Allah halatta mishi an yi tazawwaja ya aura minan nisa'i daga mata ma sha'a abin da ya ga dama illa zata mahramin sai wanda Allah ya haramta mishi waɗanda suke muharramai kenan waɗanda dama su muharramatu ne waɗanda an ka faɗa cewa haramun ne a aure su malin yace amma Aisha amma Aisha faqad ruwiya an hadhalik faqad rawa an hadhalika wanda ya ruwaito wannan gare ta al-Imam Ahmad Imam Ahmad ya kawo wannan riwayar tata kenan shi ya ruwaito haka da gare ta wa Tirmidhi da Imam Tirmidhi wa sahahahu kuma shi Tirmidhin ya inganta wan Nasa'i da Imam Nasa'i fi sunanaihima kenan daga cikin as-sunan nasu tunda an ce sunanaihima ya kuma sunanu Tirmidhi da sunanun Nisa'i wal Hakim da kuma Imam al-Hakim wa sahahahu shi ma ya ingantar da wannan wa Abu Dawuda da Abu Dawuda fi nasikhihi wato nasikhihi kenan wato a cikin an-nasikh wal mansukh nashi wa ibn al-munzir da ibn al-munzir wa ghayruhum da waninsu kaga mallan ya kama ka duk wanda sun karwo riwaya ta ummul mu'minin Aisha wa amma ummu salama ita ko ummu salama faqad rawahu anha wanda yayi wannan riwaya ibnu abi hatim ibnu abi hatim kama da qalhu anhu ibn kathir kama yadda ibn kathir ya ruwaito shi wa ghayruhu da waninsa kaga ya kawo wa ghayruhu ina fata an fahimce ni mai taqiqin wannan littafi Ahmad bin Muhammad al-Badawi da ya kawo wajen ibnu abi hatim sai ya sa number 2 number ta biyu kenan kadiba yace akhrajahu at-tahawi imam at-tahawi ya fitar da shi fi sharhi mushkil al-athar wa ibn abi hatim fi tafsirihi da ya kawo kuma inda malam yace wa ghayruhu kama naqalahu anhu ibn kathir sai ka number 3 yace kadiba cikin tafsirin ibn kathir wa ghayruhu da walinsa yace kuma shi mai tahqiqin wannan littafi kadiba number 4 kenan number ta hudu unzur takhrij ahadith al-kashaf duk dai ya kawo waɗanda sun ka fitar da wannan malam yace to wa yashhadu li dhalika abinda yake shaida ga wannan ma rawahu jama'atun abinda jama'a da yawa suka ruwaito an abdullah ibn shaddad daga abdullah ibn shaddad radiyallahu an Allah ya kare da a gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tazawwaja umma habiba ya auri umma habiba wa juwairiya da juwairiya radiyallahu anhuma wa an ummahatil mu'minin ajma'in وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بعد نزوله باين سوكر لا يحل لك النساء ولا تحل لك النساء قراءة أبو عمرو دا يعقوب kenan ya aure waɗannan bayan an ce la ya hillu lakan nisa to ko in an ce Allah ya hana shi in Allah bai halatta mishi ai ba zai yiwa ba to kuma bayan sauka wannan aya yi kenan wannan nuna cewa ashe halaccin shine karshe suratul ahzab aya ta 52 qala al alusi imamul alusi yace fi tafsirihi a cikin tafsirinsa inna zalika wannan akhrajahu anhu ibnu abi shayba ibnu abi shayba ya fitar da wannan daga gare shi wa abdu ibn humayd da abdu ibn humayd wa ibn abi hatim da ibnu abi hatim mai tahqiqin wannan littafi yace kadiba cikin tafsir al-alusi a nan ba ta biyar a nan ba ta shidda yace akhrajahu ibnu abi shayba fi musannafihi ya fitar da shi athar na 17 da ɗari ɗaya da tis'in ya ce wanzur ahkamul qur'an kadiba cikin ahkamul qur'an na jassas والدر المنثور da الدر المنثور malin yace to kenan wannan dannan suna nuna cewa halaccin shine yazo wato a karshe ba haramci ne yazo karshe ba malin yace to a karshen karshen iyakar tika tika tik wal ilmu inda Allah ta'ala hakikanin ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala to yan uwa wannan mas'ala dai mun kawo kamar kusan karshen ta duk da yake akwai dan bayani da kamata mu kara amma lokaci ya mun halin sa insha Allah ta'ala sai darasinmu na gaba idan Allah subhanahu ta'ala ya kaddara za mu zo mu dan bita akan wannan mas'ala sannan kuma sai mu dora a inda muka tsaya abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh